محمد الفاتح لما أمره القاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا من نور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسجل لنا أبواب قدرتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فانزله إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح بسم الله قواعد شافي نوى muna mu daga mana goma sha ɗaya ina za mu tashi bismillahir rahmanir rahim babu sunan salati wannan babi ne na sunnonin sallah wa amma sunan salati amma kaga sunnonin sallah fa samaniyata ashara goma sha takwas ne ittafaqa alaiha ulama'u malamai na mazhabobi sun yi ittifaqi alaiha a gare ta bi ma'ana duk sun yarda da ita waɗannan sunnoni a matsayin su ne sunnonin sallah in an ce al'ulama'u a nan yana nufin ulama'ul mazahibul arba'a malaman mazhabobin nan guda hudu maliku shafi'u abu hanifa ahmad ibn hanbal awwaluha na farko daga cikinta na fa'ul yadaini daga hannaye guda biyu inda al-ihram yayin kabbarar harama sunnatin sunna ne ita dai kabbarar harama din farilla ce amma daga hannu din sunna ne wa qira'atu surati da karatun sura ba'da al-fatiha bayan fatiha sunnatin sunna ne ita dai fatiha farilla ce kamar da muka karanta a farillan sallah amma surar da take biyo bayan fatiha sunnatin sunna ce wal qiyamu da tsayuwa laha domin karanta sura sunnatu sunna ne wal jalsatul ula da zaman tahiya na farko idan sallar da tahiya biyu ce zaman tahiya na farko sunnatu sunna ne wa qira'atu tashahhud da kuma karatun tahiya sunnatu sunna ne kaga sunna biyu kenan tahiya da zamanta kowanne sunna ne mai zaman kansa shi yasa an aka manta zaman tahiya ake yin sujjada kabli wa man lam yajhal al-wusta kaje da ƙabilar salam kamar da zai gaya maka mun shiga babu ƙabilar salam saboda ne an bar sunna biyu ne tahiya da zamanta kowanne sunna ne kamar yadda fatiha a tura da tsayuwarta kowace sunna ce mai zaman kanta karatu sura sunna ce sannan tsayuwa domin karanta sura sunna ne to idan aka manta ba a karanta sura ba to an manta sunna biyu ne surar da kuma tsayuwarsa saboda haka dole za a yi sujjada kabli sannan wata kabiratu da kabbara ilal julusi har zuwa zama na ƙarshe sunnatun sunna ne abin da yake nufi duk wata kabbara da za a yi a cikin sallah banda kabbarar harama ta farko da ya kasa a cikin farillai kabbarar sunkuyawa daga ruku'u da ta tafiya sujjada da ta ɗagowa daga sujjada duka wannan kabbarorin da ake yi ilal jurusi har zuwa zama sunnatu sunna ne shi yasa idan aka manta su gaba ɗaya ake sujjada kabri ko aka manta kabbara da ta kai biyu zuwa sama ake yin kabri wata ya muni da damaitawa bi ra'asika da kanka kalilan kaɗan inda salami a wajen yin sallama ita dai yin sallamar farilla ne amma ka dame da kanka gefen dama assalamu alaikum ka kalli gefen dama ka dan kalila wannan damaitawa da kai a wajen yin sallama sunnatu sunna ne wal jahr da bayyanawa bayyana karatun fatiha da sura sunnatu sunna ne wa sirru asirta karatun fatiha da sura sunnatu sunna ne amma bayyanawa da asirta kowanne sunna ne bi mahallihi ma a mahallinsu ka gane ai inda ake bayyanawa raka'o'in biyun farko na isha da raka'o'i biyun magariba da rakawai biyu gaba ɗaya na sallar asuba to ka yi karatu a bayyana a wannan gurare sunnatin sunna ne rakawai hudu gaba ɗaya na azhar da rakawai gaba ɗaya guda hudu na la'asar da raka'ar ƙarshe ta magaruba da rakawai biyun ƙarshe na sallar isha ka asirta karatu a cikin wannan muhalli sunnatin sunna amma in ka ɗau wannan ka kai gun wancan ka ɗau wancan ka kawo gun wannan ka saba wa sunna har ma akwai inda ake yin ƙabli da ba'adi in ka bayyana inda ake asirtawa za ka yi ba'adi domin ka yi ƙari in ka asirta inda ake bayyanawa za ka yi ƙabli domin ka yi rigi kowanne yana zama sunna ne a muhallinsa mahallin da ake bayyanawa ka bayyana sunna ne mahallin da ake asirtawa ka asirta sunna ne wa sami Allahu liman hamidahu da faɗin sami Allahu liman hamidahu lokacin da aka ɗago daga ruku'u idan sunna ne nan bai fakkin bayani ba idan kai kaɗai kake sallah an ka ɗago ka yi sami Allahu liman hamidahu sunna ne sannan ka ce Allahumma rabbana wa lakal hamdu mustahabbi ne in kai liman ne ka faɗi sami Allahu liman hamidahu kadai ka ɗauke sunnar ga mamu shi ko mamu tunda liman ya ɗauke masa sai dai ya ce kawai rabbana wa lakal hamdu ba sai ya faɗi sami Allahu liman hamidahu wa raddu salami da juyo da sallama an yamini ga gefen damansa ka gane ai sunnatun sunna ne wannan bayi da ma'ana saboda mun yi wata ya munu jira a cika kalilan inda salami to ne ka raddu salami an yamini in sallamar ake nufi ita farilla ce ba sunna ko in da mai da kai ake nema ai an faɗe ta ba ko to me kawo shi ne mahallin sa Allah bai da mahalli ina ma cewa yayi warajul salami ko anil imami wa an yasarihi in kana biya adun da haka ma ne wada da ya fi dacewa da wannan mahalli eh amma shi yake warajul salami an yaminihi amma kamata ya zama an imami bayan yayi sallama da ta farko ya damaita ta gefen namu wannan farilla ce damaitawa sunna ne to ya dawo ya yi sallama ta biyu ya yi raddin sallama anil imami ko an imami ba an yamini ba wataƙila daga rubutu ne ya aka samu sababin kalami amma shi mu ɗan hannu ba zai wannan kaso ɓarar ba an imami ne wa raddu salami da juyar da sallama ta biyu kenan an imamihi ga limaminsa ba an yaminihi ba an yaminihi kan ya riga ya yi ta a farilla ne sunnatun sunna ne wa an yasarihi da kuma jiyo da sallama ta uku a gefen hagun ɗinsa in kana biya a hadun in akwai a hadun mutum guda biya a gefen hagu an kana ya yi shi ta biyu an imami ba magana in kana biya a hadun dama liman yana na aiki tunda da shi kuka yi sallah gefen hagunka ne zai iya yiwa akwai mutum zai iya yiwa kai ne a ƙarshe a ɓangaren arewa ba kowa a gefen to idan ba kowa a gefen ka ko kuma akwai mutum amma masu buki ne ya tashi shi ko na kawai da ya tsere to ba za ka je da sallama ta uku in kai ta dama ta farilla kai wa limamin ka rajji ka ba da sunna amma in akwai mutum a gefen hagu kuma shi ma tare kuka yi sallama da shi ba masu buki ba ne bujjuwar masa da sallama ta uku a gefen hagu sunnatu musulma lalle wannan raddu salami an imamihi ba an yaminihi ba in ta hasu lanu salat sunnonin sallah a nan sun kare alhamdulillah aya ɗaya a wani gudu aya ɗaya ba komai wannan a nan sawa'un ko da gangan kai ma ba ku mai ijiya an mishi zai gaya mana mutumin da ya bayyana aya ɗaya ko aya biyu a gurbin da ake asirta ko ya asirta karatu a inda ake bayyana aya ɗaya ko aya biyu da mantuwa ne ko da ganganci ne falashe a halin saboda an rawaito hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a sallar azhar wani lokaci yakan bayyana aya ɗin ko domin ne domin su san irin surar da ya kamata a dinga karantawa a sallar azhar ko a sallar la'asar saboda salloli ne da ake karatunsa a asirce ko shi kuma yana so ya koya musu irin bincike tsawon surori da ya kamata a karanta a sallu a kowace sallah sallar magariba da isha da asuba wannan ba matsala dama a bayyane ne kowa ya yana jin abin da yake karantawa to amma wani lokaci a sallar azhar ko da asar yakan bayyana aya ɗin ko biyu yusmi'una al-ayata wal ayatayn in ji wayar Abu Hurairah yakan jiyar da mu aya ɗaya zuwa aya biyu domin su san cewa ga irin surar da ya kamata a dinga karantawa to in kai wannan tunda maza Allah ya yi duk da cewa shi ya yi da nufin sanarwa ko ilmantarwa ga irin aya ko surar da ya kamata a karanta a zahar da la'asar to amma duk da haka in ka yi da mantuwa babu komai idan ka yi da ganganci ma ba komai tunda maza Allah ba da rafkanuwa ya yi ba shi ma yana sane wannan ba komai amma shi ne ce amma iza ƙara'a a kasar min ayati in gina iziya amma in ya karanta mafi yawa daga aya biyu in ya kai aya uku zuwa abin da ya sama da uku to idan a mahallin asirtawa ya bayyana zai yi sujjada ba a bi don bayyanawa kamar ƙali idan a mahallin bayyanawa ya asirta zai sujada kabli domin asirtawa ko ya karatun da ya kamar rage zai sujada kabli in ta ha sunanu sala sunonin sallah sun kare sai ne aka gari shafi ya fi da ashirin da biyu ina za mu tashi wa sunanu sunoninsa shi wankan jalaba da wankan haila da wankan biki dama ce maka ya dubul gusulun salasata ashiya bai ce maka gusulun da na ba ba yace wanka yana wajaba daga abubuwa guda uku yace aljalabati wal haidi wal nifas to duk wani wajibi na wankan jalaba shine wajibi a wankan haila shine wajibi a wankan biki to an gaya maka sunnonin wanka shine sunnonin wankan haila sunnonin wankan biki sunnonin wankan jalaba wa sunanuhu sunnonin wanka na wajibi gasulul yadaini wanke hannaye guda biyu ila alku'aini zuwa wuyan hannu guda biyu kalurui kamar ta alwala wal mabdatu da kurkurar baki ita ma irin ta alwala wal istinshaqu da shaqa ruwa shi ma irin na alwala wal istinsaru da facewa shi ma irin na alwala wa gasulu simakhil udulaini da wanke kofofin kunnuwa guda biyu kofa ka gane ana magana sunna ba wajibi ba gaba da take ta zahiri to wanke ta a wankan janaba ko haila ko biki wajibi amma wanda ya koyu wanke shi ba wajibi ba ne za ka ga cikin baki da yake guri da koyayye aka kawo kurkuren baki a matsayin sunna saboda ba gaba ce ta zahiri ba sannan shaƙa ruwa da yake ba gaba ce ciki ake magana shi ma aka kawo shi a cikin sunna to haka nan ƙofofin kunnuwa wankewa ce ba tafa ba gasulu ce ma ke bijimai ka zuba ruwa cikin tafin hannunka malamai suka ce amma kan kai haka in kai haka ya shiga zai iya cutar da kai in ka cika tafin hannunka sai kai haka sai ka sa ɗan yatsa sai ka wanke kofar wannan hukuncin kofar kunne da ake gaya mana kar kai haka ka tsura in ka cika wata sai kai haka sai ka sa ɗan yatsa ka ka wanke cikin ƙofofin kunnuwa sai maka ta'arifin da yake wani an baka san shi ma ku ba as-suqubatu wata kafa ce addashi ladu firasi mai shiga cikin kai shine kofar kunne yace wa amma safahatul udni amma kaga fatar kunne fa yajibu gasul zahiriha wa batiniha yana wajaba a wanke bayanta da cikinta domin fatar kunne gaba ce ta zahiri ko saboda haka duk wata gaba ta zahiri ba maganar sunna ake ba ana maganar wajibi ne abin da ya koyu ka gane ai na kunne da hanci shi da aka sunnan da wanke shi a cikin wankan wajibi shi ma ba duk abin da ya koyu ba idan ka ba a sunnata maka sai ka tura masa ruwa ka wanke ba shi ma koyiyar gaba ce ka gane ai kofar duburarka ko kofar farji ba ce sai ka tsura ruwa ka wanke ba wannan ba a sunanta maka ba hanci da kunnuwa a cikin gafofi koyayyu su aka sunnanta wankewa to alhamdulillah sai ne mawun shafi shafi na talatin da nawa na za mu tashi wa bin nafsi wa wula adafi ne ai wa tafsulu salatu ko wa tafsudu salatu sallah tana ɓaci bin nafsi da busa amdan da gangan ka gane ai eh mai shari a can sama da yake maka bin nafsi amdan yace idza kana fil fami in ya kasance busar daga cikin baki da fito da bakin sa ya busa ko ya hure wa waqa'a amdan aw jahalan kuma wannan busan ya akune da gangan aw jahalan ko da jahilci la hawan ba da rabkanuwa ba ka san akwai ganganci akwai mantuwa akwai jahilci to idan a dalilin abu biyu ne ne wannan busar to sallarsa ta ɓaci. Amdan au jahalan da gangan ya san ba a yi sai ya yi sallarsa ta ɓaci. Au jahalan ko da jahilci bai je an gaya masa bai karanta babu musu da salati da yake sallah. Bai san abubuwan da zai ɓata sallah ba ya yi da su don an busa abu ko an hure wata ƙura in an zo sujjada ba komai to sallarsa ta ɓaci. Amma idan rafkanuwa ne shi ma malam ya kasur matuƙar bai yawaita ba. na rafkanuwan ma in ɗaya ne ko biyu ya busa sai ya tuna amma ya ta bushe bushe da mantuwar sannan ya tuna bushe bushe ba yana jami jami busa ba to shi ma sallah tana ɓaci wato dai a hukuncin busa hukuncin zance a cikin sallah idan da gangan ne ko da jahilci aka yi magana sallah ta ɓaci inda mantuwa aka yi magana za a yi sujjada ba a yi sallah ba ta ɓaci ba amma ya ce maka ba ta tsuri duka firi shi ma danke na rafkanuwan ko wanda aka yi don gyaran sallah duka sallah tana ɓaci da mayawancinsa sai ce wa amma min al'afi amma in busa daga hanci ne ka gane ai yana huci yana furza da hanci kamar bujimi to fa la tabdulu shi ma sallah ba ta ɓaci ko da gangan ne ko da jahilci ne illa bi kasiri sai dai in da maiwaicinsa ne ka gane ga hancin da gangan kawai dinga busa hanci iska tana fitowa kuma da gangan a wannan ya shigo da wani aiki a cikin sallah in ya yawa sallah tana ɓaci in mun koma cikin makaleti wa bil hadasi ai wa tabsudu salati bil hadas sallah tana ɓaci da fitowar hadasi yana sallah sai fitsari ya fito ko kashi ko tusa ko mazi ko wani ba sai hadasi ba ya gaya maka a farkon babi to in dai hadasi ya fito a cikin sallah kawai sallah ta ba wa zikiru fa'ita da tuna tserariyar sallah yana yana sallar azhar sai tuna bai yi asuba ba to azhar din ta ba ko yana yin asuba sai tuna bai yi isha ba sallah ta ba ko yana sallar isha ya tuna bai yi magariba ba ishan ta ba ina fata an gane wa bil qai'i sallah tana bashi da yin amai in ta'ammadahu in ya danganta shi idan da gangan ya jawo amai a cikin sallah a watan ramadana da rana to sallah ta bashi azumi ma ya bashi eh domin a cikin mufti za ta sauyi ma an kawo wa bil qai'i ko wa galabatil qai'i da rinjayar amai mai risala ma yake shi kuma yake ka inista ƙa'a fa ƙa'a fa alaihi alqaba in shi ya nemi yin aman kuma yayi aman to ramakon azumi ya waje ga gari amma idan ya rinjaye shi ne ya fi ƙarfinsa to wannan baya ɓata azumi kuma a cikin sallah baya ɓata sallah amma in ka amma da iya ganganta yin amai a cikin sallah da gangan ya jawo amai yayi amai to sallah ta saba ce wa bi ziyadati arba'i raka'atin sallah tana tsaci da ƙarin raka'o'i hudu ta hawan da rafkanuwan ma tun ruba'iyya a cikin ruba'iyya ne raka'a hudu kar ka manta an magana ganganci ne dama ya ce maka wa bi ta'amudi ziyadati raka'atin aw sajadatin a baya aw nahawu zalika fi salah sallah tana ba su da ganganta tsarin ruku'u ko ƙarin sujjada ko abin da yake rukuni na hau zalika kamar fatiya eh? ya maimaita ta a raka ɗaya da gangan sallah ta ɓaci to nan maganar rakkanuwan ake eh bi ziyadati arba'i raka'atin sahwan ba amdan ba ya gan ya yayi kuskure da mantuwa da rabkanuwa ya ƙara raka'a hudu sirru ba iya a cikin mai raka'a hudu ka zama raka'a nawa kenan to sallah ta ɓaci amma idan uku ya ƙara a cikin mai raka'a hudu ta zama bakwai to za a karɓi rabkanuwarsa in yi sujjada ba'adi wasu lafiya da ganganta ƙarin raka'a uku a cikin mai raka'a uku ita ce magaruba in yi manta ya raka'a shida da rabkallo a magaruba sallah ta ba shi wa bijalatu raka'atayn da mantuwa na ƙarin raka'a biyu na iya a cikin mai raka'a biyu ita ce asuba in ka manta ya ƙara raka'a biyu suka zama hudu rakawoyin asuba sallah ta ba shi alhamdulillah sai ne Izziya ta bi. Ɗari da arba'in da nawa? Da biyu? Ɗari da arba'in da biyu izziya. Fasulun fi salatul janazati farudu kifaya. Sallar jana'iza farulla ce ta isuwa. Bi ma'ana wanda ya je ya isarwa wanda bai samu zuwa ba. wakila a wani ƙauli aka sai sunnatu sunna ne ka gane a yi to sun yi kama da juna amma in an rasa wanda za su ce to ta tashi daga sunna ta koma farilla wa arkanuha rukunanta kamfatun guda biyar ne wanda in aka rasa rukuni ɗaya sallar jana'iza ba ta inganta ba al'awwal rukuni na farko an niyyatu kudura niyya الثاني ركن نبي القيام tsayuwa ita babu a ruku'u wa sujudu tsayuwa kawai ba ruku'u da sujada الثالث rukuni na uku at-takbiru kabbarori yace at-takbiru kuma takbir wa huwa shine arba'u takbiratin kabbarori hudu waɗannan su ne rukunai na sallar gawa ya kawo sallama to zai kawo a gaba wa idan zada al-imamu kamifatan idan limamin gawa ya ƙara kabbara ta biyar lam tabtul salatu sallasa bata ɓaci ba wala yatba'uhu man khalfahu amma wanda suke bayan sa ba za su bi shi ba a malikiya kasa akwai masu yin kabbara biyar akwai masu yi saboda ruwan wata hadisi na sai na ali yayi wa wata gawa kabbara biyar ya ka ta ya imam wannan garab kalwa ne kai wannan ko kuma ta ina sani kaje to me yasa ka saba yanda aka samu daga manzo Allah yana yin kabbara hudu yace li annahu badriyu domin shi wanda ne wa sallar gawa mahalarcin badar ne yana da daraja ta musamman shi yasa daga ya dace tsara masa kabbara daya to kai yanzu sai biyar a badari kai wa kaga ne ba magana karba badiri ya sallar gawa yawa tsakanin ku da shi shekara dubu da ɗari hudu da wannan wafatinsa to amma duk da haka idan liman ya ƙara inda dai an samu daga sayyidina ali da kuma su ɗaiɗaikun sahabbai sukan yi kabbarori biyar domin nuna daraja ga wani mamaci to kai dai karka bi shi a cikin kabbara ta biyar ɗin nan amma kuma sallah ba ta ɓaci ba ka gane ai kuma akwai hadisin da maza Allah ce babu rankarwa ba a cikin sallar gawa yanda ta samu yawa to in an ce a za a yi kablu ko ba da al'ayin za a yi da ba ya ba a zuci da ba ya babu sujada la sahawa fi salati salatin janaza babu rankarwa cikin sallar jana'iza sai dai in ya rankarwa abin da za ku iya gyara masa ku gyara masa ka gane ai idan ya yi sallama a kabbara ta uku sai ku zama saura kabbara daya yi mana za ka yi magana saura kabbara daya sai ya ƙara sai a yi sallama kuma ba kabili ba ba a ciki tunda dama sallar tsayuwa ce abinda kuma an riga an yi ba ba daman gyara kamar tsarin kabbara ɗaya kabbara biyar zaga imamu kani satan to ba maganar kabli ko ba abi kuma lam tabdul salatu sallata ba ta ɓaci ba sai dai wala ya tuba'uhu man khalfahu wanda yake bayan sa ma mu kenan la ya tuba'uhu ba zai bi cikin wannan kabbara ta biyar din ba bi ma'ana ku ba za ku yi ba wa yusallimuna suna sallamewa musamman in yayi kabbara ta biyar din kuma ya tsaya yin addu'a kafin yayi sallama daga kai daga kaji ya ce Allahu akbar saka ce assalamu alaikum in ya ga dama shi ma ya sallame ya ga dama ya gama addu'a sa ku dauke ga harkar ya gama ya biyo ku makamar a nan ne kada aka samu a riga yi man sallama kuma sallah ta inganta cikin sallah har ta nafila ka gane ai ba maganar rafkanuwa ba da gangan ka riga liman sallama kuma sallar ka ta inganta sai a sallar gawa in ya ƙara kabbara ta biyar yace wala yantajiruna kasu saurara masa bi ma'ana wala yantajiruna salamatahu ko salaman kasu saurara wa sallamarsa ce wai su kar ka ga an ce wala yatba'uhu man khalfahu cikin kabbaran ne kadai ba za ka ji shi ba amma za ka jira an yi sallama ka sallame ko jiran ka karka karka bi shi cikin kabbara ta biyar din kuma karka saurara masa yi kawai kai sallame ka dauka warka in yi ka sai in ka gama ka same ni a makabarta wa yusahab wa yusahab rab'ul yadayn an so daga hannaye guda biyu fitta kabiratul ula cikin kabbarar farko fakar kadai ka gane ai da ta biyu da ta uku da ta hudu ba sai ka sake daga hannu والابتداء بالحمد لله an so fara sallar gawa ko addu'o'in sallar gawa da kalmar alhamdulillah mafi kankantar abin da ake nema na godiyar Allah alhamdulillah in ka ƙara sanar bil alamin har zuwa wala dalil fa lillahi alhamdu amma ba dole bane kana ta fati a sallar gawa ba falilla bane ka gane ai in ma wata godiyar da gaga alhamdulillah allazi amata wa ahaya الحمد لله الذي يحيي الموتى له العظمة والكبرياء والثناء وهو على كل شيء كمان من الشماوي ده رسالة يكاو أن يسام الحمد لله ko iya alhamdulillah kace Allahu akbar kace alhamdulillah ya kace to Allahu akbar yayi ni an samu godiyar Allah cikakkiya wanda ita ce godiyar da Allah ya gode wa zatin sa da ita ba wata godiyar da ta wuce alhamdulillah abin maza na cewa khairu du'ai alhamdulillah ko saboda ita ce kalmar da Allah ya gode wa zatin da ita alhamdulillah rabbil alamin ai ba cewa qulu alhamdulillah ba qul qul alhamdulillah ko a cikin fatiha ne amma a cikin wani guri za ka ji ana umarni wa qul alhamdulillah alladhi lam yushrik wa la ko yawwa amma dai a fatiha alhamdulillah rabbil alamin sai da Allah ya gaya mana shi da zatin ka ya gode wa zatin ka sannan ya umarci wani sa wa qul alhamdulillah rabbil arraju ko na hudu daga cikin rukunai addu'a yin addu'a lil mayyit ga mamaci bi isri kulli takbira a gurbin kowace kabbara bi ayyi du'a'in tayassara da kowane irin addu'a ya sauƙaƙa. Duk addu'a da ka iya ta neman gafara da rahama ga mamaci ka yi ta. Wala yi su haɓu du'a'un makasusun ba a son wani addu'a abin keɓancewa a ce sai addu'a iri kaza. Ko shi ne risala da ya kawo cewa ya yi wani mustahasani ma kila. Bai sai dole ta yi ta ba, amma yasa yana daga mafi kyawun abin da aka faɗi cikin addu'a ga mamaci to sai ya kawo wannan addu'a da ya kawo doguwa wanda mai mai ashimawu yayi nakalinta shi kuma yake wasi risalat ibn abi zaidi ko yawa shi mai ashimawu shi kuma ta risala ita ya ciro saboda ta kunshi yawancin addu'o'i da manzon Allah yayi wa sallar gawa to amma ba a ce dole sai ita ba alkhamis rukuni na biyar shine assalamu sallama ويسلم الإمام واحدة عن يمينه إمام غاوى ينا سلم أين أجيب الدامنسا يسلم نفسه ينا جد كنسا wa man yalihi da wanda yake bin sa a baya wato zai ta a bayyane dan kowa ya ji wa yusallimu al-ma'mum wahidatan shi ma mamu yana sallama kwaya ɗaya ne yusallimu nafsahu faqad yana jin da kansa kadai ba zai yi ta a bayyane ba kuma ba zai tafi matu raddi ala imami wa tafi matu raddi ala man kana ala yasari duk da zai ba sallama ɗaya kuma a asirce wala ya rudu kaji ba baya juyar da sallama alal imami ga limamin ka ballantana wani wanda yake tsaye a gefen hagunsa alhamdulillah dukkan sallama ɗaya a to ba a ce ba liman ne aka sai ya bayyana don ya juyar da ku ya yi sallama ku ba ku amma yau mu yanzu da halla gane ake samu da sallar gawa in liman ya shi amma kuma in ya zama jama'a ta yi yawa ba lasifika ba a jiyo muryar liman to wannan babu laifi don wani shi ma ya ɗaga murya wajen sallamewa da kuma yin kafarorin saboda taimakawa wanda ba ka jiyo sautin liman ne mana kowa assalamu alaikum wa rahmatullahi shikenan babu babu raji babu shirarwa alhamdulillah sai ne risala shafi Ɗari shida da hamsin da nawa? Ɗari shida da hamsin da shida. Ya sauni ne. Yawa babban azumi ke. Wa saumu shahari Ramadana, azumtar watan Ramadana, faridatun farilla ne. ka gane ai kutiba alaikum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat inda an ce kutiba ai furida ne an an rubuta bi ma'ana an farlanta wal itikafu yin itikafi nafilatun nafila ne wa antum aakifuna fil masajid wannan nafila ne sawa'u a wata ramadana ko a wani wata daban wa talaqqulu bi sawmi yin nafulfuli da sauni da azumi yin nafular azumi yake nufi ba wai yin nafula cikin azumi ba ba fi sauni yake ba wata nafulu da sauni yin nafulfulin azumi azumin nafila muraggabu abin kwaɗaitarwa da fiye a cikinsa dama luga ta nafila shi ne ƙari ta gane a kamar yadda ya zo a siga ta يسألونك عن الأنفال الأنفال جمع النفل قال kaga san ba maganar sallah ko azumi yake ba maganar yaki ne maganar ganima amma aka gane da al-anfal kul al-anfal lillahi war rasul ko eh kuma aka ce sallar nafila a wajen mu aka maganar nafila ta sallah shine yake nuni zuwa ga ta'awuli amma shi manzo Allah da aka masa maganar lafila wajibi ne da sigar kali amma kuma ta nuna farilla akan da Allah ce wa min al-layli fatahajjat fi lafila tallaka ba kuma nan lafila tallaka ba lafila ai kamu wa min al-layli da daddare fatahajjat bi ka tashi kai tahajjudi bi da al-qur'ani lafila tallaka qalin wata farilla ce gare ka shi farilla sai kiyamu lailin gare shi tsarin da aka masa ba kai ta ɗauki ba bayan salawatul kamsi a zahar la'asar magariba isha asuba to ya tashi cikin dare kullin laila illa qalila din nan nisfahu aw qutul minhu qalila aw zid alayhi wa ratilil qur'ana tartila shi wannan farilla ne akan manzo Allah ma'anan nafila shi a wajen nan ƙari ne na farilla bayan waɗancan salloli biyar amma ka ce laka kamar inda a suratul azab yake khalifatan laka min dunil mu'minin to wannan laka irin wannan ce kan ma ce khalifatan laka ya ce anta ne gare ka min dunil mu'minin banda sauran mu'minai to wannan lakan ma irin wannan ce sallar tahajjudi ko qiyamul layli da Allah ce wani ne fa tahajjudi idin nan la shi lakan laka ai wajibi ne da aka yi kari laka gare ka saboda ne Allah ya kara maka saboda matsayinsa ya bambanta da na sauran mutane a sa'an yab a saka rabbuka maqaman mahmuda ashe da sallar dare ba wa yana kai kololuwar darajar da ba ya yi ga shi dai manzon Allah wanda Allah ya tanada masa komai na mukami amma saboda a kwadaitar da mu mu sai aka masa ishara da kalma ta asa asa an yab asa karbuka maqaman mahmud in kana yin wancan kalin da muka yi maka to Allah zai tashe ka wani matsayi mahmuda abun godiya wa talaffulu bi sauni muraggabun fi abun kwadaitarwa na lada ya tabbata fi a cikin nafilar azumi wa kazalika saumu yawmi ashura haka nan azumin nan na yinin ashura wanda ya gabata a cikin wannan wata na almuharram goma ga wata almuharram daga ashiru ne aka samu ashura shi kuma tasuwa daga tasi'u ne aka samu tasu'a ashura'a wa rajab da azumin watan rajab wa sha'abana da watan sha'aban wa yaumi arafata da azumin ranar arfa shi kuma tara ga watan jiya wa tarwiya da takwas ga wata shi ma dai na zulhijja wa saumi yaumi arafata amma azumin na ranar arfa da gairil hajji ga wanda baya aikin hajji duk falar da kaji an faɗa to in baka ɗaura harami na aikin hajji bane aka sunnanta maka azumin ranar arfa domin afdalu ko shi ne mafi falala minhu da gaida alhaji ga wanda ba alhaji ba lilhaji ga wanda shi ya ɗaura harami na aikin haji shi ka ban karhanta masa yin azumi a wannan ranar kuma yi azumi mana ka ci bakar wuya wannan tsayuwar da wannan ranar ga tafiya a gaban ka zuwa muzdalifa da kwanan muzdalifa washe gari kuma kai sabbata zuwa milajifa saboda haka aka hana shi yin azumi don ya samu cikakken ƙarfi na aikin da yake zuwa a gabansa. Wa zakatul aini ka ga zakar farin kuɗi, wal harsi da amfanin gona, wal mashiyati da zakar dabbobi faridatun farilla ne. Kowannen su farilla ne. Wa zakatul fitri amma zakar da kai sunnatun sunna ce farabaha rasulullah. Manzala sallallahu alaihi wasallam ne ya farlanta ta. Shi yasa ake ladabi ake cewa sunna ce. Amma kuma sai farabaha to an koma gidan jiya zakar kuɗi da amfanin gona da zakar dabbobi aka ce faribatu domin alkur'ani ne na gode to amma zakar da kai yake maka sunnatun sunna ce tunda manzon Allah ne ya kawo ta ba ayar qur'ani ba to amma kuma yake faraba ha rasulullahi manzon sallama ya farlanta ta ya ce duk wanda duk wanda ya yi ta to azuminsa da na ramadana zai samu karbuwa wanda bai yi ta ba azumin yana nan a rataye Allah ba zai karba ba sai ranar da ya samu dama ya cire shi ta kai kafin shekara to kare ku aisha zama farilla tunda azumi ba zai karbu ba sai an yi ta wa hajjul baiti hajjarta ɗakin Allah faridatun farilla ne to mu tashi a nan saboda yana da bayanin cikin alhamdulillah sai ne barka da fitowa ya zama na ya ci iyalin nasa an sallamo su alhamdulillah ba su lafi askari shafi Wala za mu ta lura Hamsin da nawa. Thank you. yani sana shafi nawa shafi na hamsin da shida to fasulun daɗewa ce na insha Allah da sunan yuha sunnoninta ita wa Allah saboda ya buɗe maka kitab salati kitabu zati littafin sallah muka buɗe ko to tunda a cikin littafin sallah muke duk wani dalili da zai kawo yana komawa ne zuwa ga sallah wa sunanwa sunnoninta ita sallah qira'atu ma ta yassara ba'da al-fatiha karatun abin da ya sawwaka bayan fatiha ya ce maka qira'atu surati ba dan ba dole ne sai ka karanta sura har ƙarshe ko aya ɗaya ne ko biyu ya sauwaka gare ka ka karanta to ya tsaya maka a matsayin sunna bayan fatiha sai yake karatu abin da ya sauwaka ba da fatiha inda Allah ma cewa ya fakara umma ta ya kana min alquran ku karanta abin da ya sauka na alqurani bayan fatiha illa fi akhiratay ruba'iyya sai dai a cikin raka'o'i biyun ƙarshen mai raka'a hudu wata da mai raka'a hudu a zahar da la'asar da isha to wannan kan ba a sunanta maka karanta sura ba ka gane ai dan karkace karatun abin da ya sauwaka bayan fatiya in yayi shiru ya ɗauki dukkan raka'o'i kenan to sai maka istisna yace amma fa sai dai ba a sunanta karanta sura fi akiratai ruba'iyya ciki raka'o'i biyun ƙarshe na mai raka'a hudu yace wa salisatul magharibi da raka'a ta uku magariba ita ma ba a sunanta maka karatun sura fatiha kadai ake karanta sannan wal jahru da bayyanawa sunna ta biyu kenan bayan qira'atu ba ta yasara ba da fatiha bayyana karatu في الصبح في صلاة الصباح يقرأتوا أبينا سنة والجمعة الإمام الجمعة يقرأتوا أبينا سنة وأولى تي المغرب والإشاء درك وإيدي المغرب على إشاء أبينا سنة والسر دا أسر تقرأتوا في الظهر والأسر تشن أظهر دا الأسر قبات إيش لنبال ينتم إلا في أسر شيء الظهر والأسر قبات إيش a asirta ake yin sunna ne wa salisatul maghribi da raka'a ta uku magruba wanda muka cire ta a cikin bayyana wannan to ita kuma nan an sunnanta maka asirta ta wa akhiratayil isha'i da raka'o'i biyun karshe na sallar isha wanda aka muka istisnai a bangaren bayyanawa sunna ne ka asirta su wal julusu sunna ta uku shine zama littashi sunna ta hudu kai zama littattafai domin karanta tahiya zaman tahiya sunna ne wa lafzuhu lafazin tahiyar shine at-tahiyatu lillahi dada dan gaisuwa sun tabbata ga Allah at-tahiyatu jamilan at-tahiyatu wa idha huyitum bi tahiyatin kaga san ba bi tahiyatin aka ce bi tahiyatin tahiya kace mufrada at-tahiyatu ismul jami duk wata gaisuwa mai kyau Allah ne ku cancanta a gaida shi da wannan gaisuwa shi ne malar a can ya su lillahi duk gaisuwa da muke a tsakanin mu Allah ya fi cancanta mu gaishe shi da wannan gaisuwa banda zagi banda bakar magana inda gaisuwa da mutum zai iya gaida ubansa da ita ko ya gaida malamin sa to Allah ya cancanci a gaishe shi da irin wannan gaisuwa shi yasa kaga wasu malamai suke cewa an taro dukkan nau'in gaisuwa a cikin sallah wasu masu ɗamara in suka zo gaban shugabansu gaiso da suke mana kila a ɗaga hannu guda ɗaya a yi haka ko to mu ba hannu ɗaya ba guda biyu ma muke ɗaga sai Allahu akbar kaga Allah ya fi cancantar wannan gaiso da fiye da mai ɗamara in kuma alƙali ne ya zo kotu ai miƙewa ta ce ko kowa sai ya miƙe eh to tsayuwar sallah kenan Allah ya mutantanta a gaida shi da irin wannan gaskiya wani kuma in an zo dukawa ake ran kai dade ko to Allah ya mutantanta yasa ake masa ruku wani kuma an zo zuba ake a ƙasa kamar fadawa da dogare a gaban sarki zuba ake a ƙasa to shi yasa muke wa Allah su kenan to duk wani nau'in gaisuwa da ka sani lillahi na Allah ne ya tabbata ga Allah azzakiyatu lillahi kan gaisuwa wanda babu na ƙasa a cikinta lillahi ta tabbata ga Allah at-tayyibatu salawatu kan salloli sun tabbata lillahi ga Allah assalamu alayka aminci ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da jin kan Allah wa barakatuhu da albarkatunsa assalamu alaihi wa amince Allah tabbata gare mu wa ala ibadillahi salihin amince Allah ya tabbata ga bayin Allah salihai ina shaidawa Allah ilaha illallah babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahadahu shi kadai yake la sharika babu abokin tarayya lahu gare shi wa ashhadu ila shaidawa anna muhammadan haqiqa annabi muhammadu abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu manzon sa ne. a cikin wannan sai ya kaga an kawo lafazin ashhadu ashhadu kamar yadda ake kawowa a shiga musulunci wato aka kawo da aka kawo shi da siga ta fi'ili mudari wanda yake nuna istimrari ci gaba ba yankewa ashhadu ina shaidawa ba shahidtu na shaidawa in ka ce shahidtu ma ai ya ba da ma'ana ko shahidtu na shaida wannan fi'ili ne ma ya wuce yanzu ba ka shaidawa kenan gobe ma ba za ka shaida ba ka riga ka gama sai aka kawo sigar ashhadu shi da kaiwa matuƙa cikin shaida ina shaidawa ba na shaida ba ina shaidawa ka ga baka daina ba kuma babu ranar dainawa har zuwa mutuwa shine abin da filin mudari yake fa'idantarwa yana nuna istimrari alhadir wal mustaqbal yana nuna yanzu da nan gaba amma shi fi'ili madi dama daga sunan madi daga maza ya shuɗe idan fa'il ne almadi mai wucewa ya riga ya wuce aiki ne da an yi shi a baya ake ba da labarin sa yanzu amma shi mudari'i fil hadir wal mustaqbal wal istimrar kuma yufidu al istimrar yana fadan da ci gaba babu yankewa sannan wa salatu ala nabi daga cikin sunnonin sallah akwai yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama fil ladhi yusallimu minhu abinda yake nufi fil julusi alladhi yusallimu minhu cikin zaman da yake yin sallama minhu daga gare ka gane ai dalilin yana iya komawa ga zama tunda mun yi maganar zaman tahiya yana iya komawa ga ita tahiyar kanta ba ga zaman ba kuma duk ɗaya ne domin a zaman ake tahiya kuma tahiyar a zaune ake yin in ka mai da dalilin zuwa ga zama to sai ka ce fil nabiyyu sallimu minu cikin zaman da yake yin sallama daga gare shi in ka mai da gazirin ratayya sai ka sai fitta shahudin labi sallimu min zai ƙara salatin annabi ne a cikin tahiyar da yake yin sallama daga gare ta ba tahiyar farko ba in ta farko ce da ka ce Allah Muhammad abdu wa rasuluhu sai ka nike zuwa raka a farko amma a tahiyar da kake yin sallama daga gare ta to za ka yi wannan salati na Ibrahimiyya sunna ne والتكبير da dukkan kabbarorin sallah sunna ne sai wa takbiratul ihrami in banda kabbarar harama to inda aka samu sabani wa hal kullu takbirati eh shin kowace kabbara daya tana matsayin sunna ce aul jami'u ko kuma gaba ɗaya ne a dunkule sune sunna ka gane ai shi yasa aka ce dan ka manta kabbara daya ba za ka yi sujjada kabili ba inda ba kabbara harama ba ko manta wata kabbara da ba ta harama ba kwaya ɗaya kawai a babu mustahabbi take saboda wasu sun ɗauki aljami'u gaba ɗaya ne sunna in ka samu wasu ba ka samu wasu ba to ba ka da matsalar sallar ka ta inganta amma ƙaunin da aka ce kudu ta kabiratu dukkan kabbara sunna ce kowace sunna ce mai zaman kanta to in ka bar ɗaya za ka yi maka sujada kan to ka ga mu maza ba mu kafirin da yadda aljani hudu domin in ka bar guda ɗaya ba za ka mata sujada ba sai su zama biyu sannan suka yi ƙarfi to an samu kaulani waqtu lima fi sami Allahu liman hamidahu wa rabbana wa lakal hamd a malikiyar fa tsakanin masharika da magariba an samu saɓani cikin sami Allahu liman hamidahu da rabbana wa lakal hamd imanin ba kare da bai mana ba wanda za mu ɗauka kawai kace an samu saɓani saɓani shi ne wasu sun ce gaba ɗayansu sunna ne sami Allahu liman hamidahu sunna ce mai zaman kanta rabbana wa lakal hamdu sunna ce mai zaman kanta kullum da suka ce a'a sami Allahu liman hamidahu sunna ne rabbana wa lakal hamdu mustahabbi ne malikancinmu na magariba ce ko to alhamdulillah to amma akwai sauran wala hudu tashawudi ai wawul adafi ne na ala waqtu li fadilla haka nan an samu saɓani a lafazin tahiya ita ma tahiya ne matsayinta a sallah ne hukuncinta fakila wani ƙauli aka ce sunanun to an haɗe gaba ɗaya ukun kenan sami Allahu liman hamidahu wa rabbana wa lakal hamdu wa lafzu tashahhud la kamala muraji lafzu ne ko lafzu to gaba ɗaya nan nan ya dunkure kenan ya kawo musu jawabi ɗaya sami Allahu liman hamidahu wa rabbana wa lakal hamdu da lafazin tahiyya wanda muka kawo shi irin tamu ta malikiya fakila aka ce sunanun kaga ba sunnatun yake ba yana magana da guda uku ne jam'i ne na yawa sami Allahu din da rabbana wa lakal hamdu da kuma tahiyya aka ce su mani dukkan su sunnoni ne wakila aka ga fadail dukkan su mustahabbai ne amma mu dai a sunnoni suka zo mana alhamdulillah mun gama wa sunan wa saura wa fadailuha sai ne Allahu wa ne mala alkasim ya zaka daidai shafi na saba'in da nawa shafi na saba'in da hudu a nasa to ina ne kake albasi السائر والماء واللسان بأمثلة القسم الأول منا مشافي سبعين دقيقة كلمة من لنا السائر ذاك السائر يهوم والماء ده كلمة الماء أزب واللسان ده كلمة لم تدوك لأك في اللسان جامع في الأمثلة الاسم الأول اسم مثلتين مثلتين يمشي لفنكو كلها دكا أسماء السنين الدائر سنة للسنة الماء سنة للروى اللسان سنة للدوك جملة شيء اسمية كنا وهي في الأمثلة الثلاثة الأولى ita wannan sunaye a cikin musulsun musulsun yanki na farko minhu daga wannan yanki marfu'atun a gari wa rufu'a ce li'anna domin wannan suna mubtada'atu wato mubtada'i ne abun fara zance ne abun fara jumla ne da su shi ko mubtada da ma rufu'a yake dauka ko inda da su aka bude aka fara magana shine mubtada abun farawa tunda da su aka fara zancen to sun zama abin yi wa rufu'a wallazi ya tudu ala rafi'a abin da yake mana nuni a bisa rufu'anta wujudu dammati samuwar damma fi akhir kullum min ha cikin karshen kowanne suna ɗaya daga cikin guda uku al-da'iru al-ma'u al-fa'il ka duba kowanne sama su akwai damma ka gane ai to ne bambanci arrafu da abdammatu mun dai an rubu rufu'a muke cewa ko arrafu shi ne ake hukunta shi ko babu wasu hukuncinsa ne arrafu ya ka ce addammatu shi ne wasali na rufu'a da shi yasa suke cewa dammatu zahiratun fi akiri aka ce don amma ba za ka ji an ce rafu'un zahirun ba a ba wannan shi ba a ganin sa hukunci ne da takadiri yake kaddara ta sai dai in ka sani a ji kafurta amma a rubuce babu in aka gan a rubuce wannan rubu'a da muka gani mu ne a hausa saboda ba yaran mu bane yawa in aka ce abdammatu mu ce rufu'a arrafu ma mu ce rufu'a ka gane ai kuma ka san ala ala ala ba dan ba ake wara ulum ba mu ne da rufu'a ko dai arrifatu ko arrafu ka gane ai rafu'ul yadaini ba rufu'atul yadaini aka ce ba rafu'ul yadaini ko daga hannaye ba rufu'ul yadaini ba muna daga rufu'a a hausa inda dai bakin ya zo ra da fada alluka ba ko ya ma muka faɗa daidai ne shi ne bambancin damma da kuma rufu'a ko rafu'udin rafu'udin mahalli ne yake hukuntawa amma damma shi ne ake gani a ido in an yi wasa shi ya sani yake maka wanda zai tullu ala rafi'a ka ga rafu din ya kawo abin da yake nuni ala rafi'a abu ta daukakar ta wujudu damma ta samuwan damma kaga duk abu ɗaya ne shi akiri kullum min cikin karshen kowanne suna daga cikin karshen kowanne suna wa fil amsalati salasatu thaniya cikin misalce misalcen uku na biyu waɗannan sunayen dai da aka musu damma a wancan jumloli uku na farko to a jumla na biyu za ka sami su mansubatun abin yi wa fata'a ne irin sunayen ne amma na za ka musu fata'a لأن كل من هذا مكون إلى غسيل مفعول به في معنى دع النصب دع الفتحات دع أبو دين يدع الفتحات هو كل شيء النصب كما أظن إذا يشغلني ولا وصل لسم هنا منصوبة كو مفتوح كو أنا متفتح عليه da nasaba da take zahiratun fi akiri لأن كل منها مفعول به domin kowane ɗaya daga ciki maf'ulin bihi ne ya zo a matsayin maf'ulin bihi ne ba a matsayin mubtada ba shi yasa ya tashi daga ruku'a ya dawo fata'a ra'aytu ta'ira yahumu sharibtu al-ma'a azban zallala al-farisu al-jifala bayan da an ce al-jifalu jami'u na aka ce zallala al-farisu al-jifala saboda ya zo a matsayi ko a gurbi na maf'ulin bihi yake wallazi yadullu ala nafsiha abinda yake nuni abu sa fataharta wujudul fatahati samuwar fataha fi akhir kullin minha cikin aikan kowane ɗaya daga cikin sunaye wa fil amsalati salasati salisa cikin misalce misalce uku na uku shine daga na bakwai zuwa na tara da zasu ila qa'ir yahumu ya itu samaku tilma'i nazala al-farisu anil hisani a wannan yanki za ka tarar da sunayen nan majurura abin yi wa kisra ne li'anna kullum min ha domin kowane ɗaya daga cikin wannan sunan lafsin wannan sunan da na al-tsairu almawu al-hisanu su ne aka maimaita su a wannan jumloli amma kuma sai aka musu kisra li'anna kullum min ha domin kowane suna ɗaya daga cikin ukun masubukun abin rigaye ne an rigaye shi ya harin jarrin da hana kun jarra ka gane ai kamar da aka ce anil hisan nazal al-farisu anil hisan kamar fi da aka ce ya ishi sama ku tilma'i kamar ila da aka ce nazartu ila da'ir kowanne sai da aka gabace shi da wani harafin jarra ila da al ko da kuma fi saboda haka ya zama majruri wallazi yadullu ala jarriha abinda yake nuni abu sa kisrar wannan suna wujudul kasarati samuwar kisra ta zahiri sai a kiri kullum mina cikin ƙarshen kowane ɗaya daga cikin sunaye to waje za a dalilin wannan canje-canjen da aka samu daga ruhuwa ya dawo fata ya dawo kisra na rahajin asma muke ganin waɗannan sunaye an tagayyar a wakiruwa ƙarshenta ya jirkita min rafi daga halin ruhuwa na asali ya canza ilan nafi zuwa ga fata'a ثم sannan ya sake canjawa ila jabri zuwa ga kisra jabri ne ko jabri yawwa muna mu kamar yayi da eh to shi ma jabri ne to a ja a cire dan muna maganar jarra ne ai in ka ce jabri ai kuzgowa ne ثم الى الجبر ba to wa idan yayin nan fala budda ba makawa an ta kuna mu'raba wannan siya ta zama abin wani irabi ba mabniya ba ce tun da har daga rufu a saka asali muka tsaya ko ba fata a wani guri muka tsaya dawo kisa to mu'rabi ne wannan sunan abin yi wani irabi ne ba mabni kaza akwai mabni akwai mu'rabi to wannan ya nuna mana suna ne abin yi wani irabi in muka ji wani a gurgun fata ya masa rufa za mu ce wannan ya yi tsarna bai san nahu ba saboda ba mabni bane da ake gina shi a hali ɗaya in muka ji a gurin ko a ya masa kisra ko fata ko a gurin kisra ya masa fata ko ruba ya musu wannan bai san da irabi ba alhamdulillah sai ne alai muhammad kashi na ɗari da saba'in da uku ina za mu tashi tamrini na uku ɗari da saba'in da uku ij'al ism al-ishara ka sanya suna na ishara fil jumlati al-atiya cikin jumloli masu zuwa lil mufradati ga mace makaɗaiciya ba muzakkari namiji makaɗaici ba ba lil mufradi ba lil mufradati akwai tawo taluga a ƙarshe ثم المثنى sannan ka sanya ismul ishara da kowanne suna da yake zuwa a cikin jumla mai zuwa ga suna abin biyan tawa wal jam'u sannan ka san ya irin wannan ismul ishara a cikin ismul jam'i mai zuwa bi nau'aihi ma da nau'o'in su gaba ɗaya bi jam'i jam'u nuna kan salimi da jam'ul mu'annas salimi akwai jam'ul muzakkar da jam'ul mu'annas shine bi nau'aihi ma da nau'o'in su guda biyu wa hiya wannan jumla ita ce hadha tilmizu wannan almajiri najaha ya samu bukata imtihani cikin jarrabawa ya samu cikin jarrabawa kaga nan ya saba dukkan abin da ya maka umarni a kai hadha tilmizu tilmizu dai ba mufrada bane mufradi ne najaha fi'li ne madi lil mufradi namiji kuma muzakkar in imtihani imtihani hi din nan da yiri ne na namiji mufradi to wannan jumla gaba ɗaya za ka juya ta koma nau'in uku na farko ta koma musalla ka sa mata ismul ishara ainihin haza aka ce ismul ishara ne lil mufradi to ya koma mufrada ta to sai ka ce haji ha hazihi at-tilmiza daga haza al-tilmi wannan almajira na jahad na jaha inda in farko ya canja to dole tsake da ƙarshe ma zai canja daga na jaha na mutu zai koma na jahad ta samu bukata kimtihani ha da mirin ma ya canja cikin jarrabawar wannan ka mai da shi jumla na da yake ishara zuwa ga mace kwaya ɗaya bukuna da sannan da yake musalla abun biyantawa ka san shi ba lura da maza ko mata ita sun ka gane ai sai ka ce ha zani kilimu zani waɗannan almajirai ne guda guda biyu daga ha sun samu biyan bukata imtihani hima cikin jarrabawar su sawa'un maza ne ko mata duk ba bambanci in ka ce guba alal misali yana ɗaukan maza yana ɗaukan mata abin da yake nuni ne mutum biyu ko maza ko mata duk ne wannan kenan musanna to don ifa sai ka ce ha'ula kalami jam'i nau'i na farko ya ce maka bi nau'ai ma nau'in biyu jam'in maza da jam'in mata za mu ɗauki nau'in farko sai ka ce ha'ula'i at-talami waɗannan almajirai na jahu wawul jama'a ne da muzakkari ko jam'in muzakkar na jahu za ka ce ba na jaha ba ba na jaha ba ba na jaha ba na jahu tun da maza ne sun samu biyan bukata kimti hali him cikin jarraba wasu duka ya nuna gandu ne na maza himdin sannan muka koma nau'i na biyu na mata sai ka ce haula shi ma dama ya gaya maka a baya ba bambanci tsakanin maza da mata gurin suna ne ake samun bambanci haula kalami za kalami za kalami talamizatun ko ko tilmizatun yawwa ha'ula'i tilmizatun na jahala daga najahu sai ka cire ka samu da nisa na jahala sun samu biyan bukata kimti hannu hinna cikin jarrabawar su ma alhamdulillah sai ne ina ne matakin ɗari da ashirin da nawa ɗari da ashirin da Allahu alwadi filmar halittar sanawiya ina za a tashi اشرح البيت تو اشرح بيتي زهير بن ابي سلمى واعرض الاول منهما mana sharhin baitoci guda biyu na zuhair ibn abi salma ka gane mawaƙin jahiliya ne wanda ne ishiriniya yana cewa tarakana zuhairan lilbaki ta sahabai to kamar sharin baitocin zuhair ibn abi salma wa aridil awwala kayil irabun baitin farko minhu ma daga baitocin guda biyu ka gane ai in ka sani sharhi duka baitocin guda biyu za ka musu sharhi in ka zo yin irabi baitin farko shi ne za ka fitar mana da irabin menene فلا تكتمن الله ما في نفوسكم يكفى ومهما ألفتم الله يعلم يؤكر يؤكر فيوضع في كتاب فيذكر ليوم الحساب أو يجعل فيلقم يتنين فلا تكتمن الله kar ku ɓoye wa Allah ma fi nufuzi ko abin da yake cikin zukatan kar ku ɓoye wa Allah ɗin lahiya ai la taktumu an hukumi kar ku ɓoye wa Allah duk wani abin da yake cikin zukatan ku kafa da yake nufi kar ku yi riya in ka zo kana karanta Qur'ani da zaƙin murya in dan alhaji wane ya ji ya biya ka ne to ka ce na yi nufin alaji dan ka biya kar ka nuna dan Allah kake a zahiri kuma a zuci Allah ya sani ba dan Allah eh wannan a karatu kenan to haka a sallama idan mutane kake yawan nafilfili ko azumin nafila to ka ga wuce ni fa ina azumin nan ne dan ku yabe yawa to Allah ya san baka koyi masa dama mutum ya ma isa ya koyi wa Allah وإن تجهل وإن تجهلوا بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هو الله يعلم ما في الصدور ko yawa kusa eh eh eh eh eh yawa to kaga wannan yayi amfani da wannan bai shi bai yi bane don samun lada ya yi da dai shan ya bari ya kuma ya bari a to ka gani amma da ma ai mutum bai sai koye wa Allah abin da yake cikin zuciyarsa ko domin shi Allah ya alamu sirra wa akhfa to amma abin da yake nufi kar ka bayyana wa mutane aikinka sabanin abin da yake zuciyarka sai yake fala ta tumunna Allah kar ku ɓoye wa Allah ma fi ƙudubikum kaga wannan nuni tauhidi ce ma'ana fala taktumu ne yace fala taktumun Allah kar ku ɓoye wa Allah ma fi ƙudubikum abin da ke cikin zukatanku li yakfa ko wai domin wannan abin ya koyi ga mutane wato don ku ɓoye wa mutane wa mahamalakumullahu ko yaushe lakatun muka ɓoye, to Allahu ya alamu Allah ya sani. Ka gane yake lakatun ya ce lakatun ba can ka yake Allah. To in ka zo yin lirabi ba sai ka yi takalman ba. Can ya zo ne ismul jalala a matsayin mas'udi, kar ku ɓoye wa Allah, nan kuma wa mahamana tun iya na magana ta kai. Ko yaushe muka ɓoye abu, to Allahu ya alamu, Allah ya sani. da wai wa'azi yake ba kar ma ka koya wa Allah abin da yake ranka gara ka fito ka bayyana wa mutane niyyarka da nake zuciyarka domin koyaushe muka koyi Allahu ya alamu Allah ya san sai yake zo a karo ko ana jinkirta mana ne a za ka yi abu ba don Allah ba ka ba da sadaka da kyauta ka yi kaza ka yi kaza amma ba dan Allah ba kuma Allah ya sani bai kunyata ka ba bai nuna wa mutane wannan abin da kai ba dan shi kai ba to ka sani lu akkaru Allah jinkirta mana ne fa ko yuba sai a tsora wannan abin da muka koye muka yi shi ba dan Allah ba sai a sanya shi fi kitabi a cikin wani littafi yana ta a rubuce a littafin ka na raƙi da asiri da suke rubutawa fa yudda karu kuma ana tanadar wannan ne da yawmin hisabi zuwa ranar hisabi ba wai dan Allah bai sani ba a'a kyale kai aka ya jinkinta maka ya ma talala aka rubuta shi a littafi da aka tanade shi yawmin hisabi domin ranar hisabi shine mali hazal kitab la yugadiru sagiratan wala kabirata illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira dan tare da duk abin da aka aikata hadira mahallin ga shi dan jirgi jirgi ran kaza ga watan kaza a lokaci kaza kai ka aiko kai da wani ko da duwa da wani kun yi kaza kun yi kaza sai kafiri ya dinga cewa wannan wannan irin littafi ne la yugadiru sagirata baya kyale kalamin laifi wala kabiratan wala babba illa a ta sai ya kiyaye ta yanzu dan dan dan dan gulma da muka yi da wale na sakan biyu dan sigina da nayi wa wale shi ma sai an rubuta kai har sai an rubuta ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun atid kaga wannan wa'azi yake mana domin duk abin da kai karka ga Allah ya kyale ka kaman bai sani ba karka ga kaman wai ruha ma asiri yayi sai dai ya rufa ma asiri don tausayi ko kasu ba a yaki amma in ba haka ba yana ajiye shi ne da yaumin hisabi au ko kuma ya ja'alu Allah yana sanya wannan laifin da kai fa yunqimu li azaba da intiqami al-muntaqim to alhamdulillah sai ne mu tsamani wala babu za mu tsaya mu kai babu ba me ne farkon hadisin da za mu tafi حدثني لكو حدثني عن مالك عن نافع هو عن هشام بن عروة حديثي وهو تونينا ويا فاولي وحدثني عن مالك شيكا لن تدري وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان بلا ليلى سيدنا عثمان بن عفان شي عبد الله بن كعب da bawa ne sayyidina Usman ya yanka shi sai sai zama maulan asfali ga sayyidina Usman to shi wannan Abdullahi ibn Ka'ab din bala na sayyidina Usman yace Allah Mahmud ibn Lazid lil Ansari lallai cewa Mahmud ibn Lazid mutumin Madina sa'ala zai dabla sabit ya tambayi zai da dan sabit an rajuli game da hukuncin mutum yusibu alahu da ya taki iyalinsa kuma yukutiru sannan yayi kasala bi ma'ana yayi jima'i ya ga tilis wala yunzilu amma bai yi inzali ban mani bai fito masa fa qala zaid zaid ibn sabit yace yadda tasiru yaje yayi wanka ba magana tunda har yayi jima'i duk da bai yi inzali ba fa qala lahu mahmud sai mahmud ibn ladid al ansari ya tore da dan sabit inna ubay ibn ka'ab to lalle fa shi sai na ubay dan ka'ab kala ya kasance a fahimta sallah ya ran gusula baya ganin wanka ya wajen in dai ba mani ne ya fito ma a jima'in ba kaga ta a zamanin sa ba yake samun bambancin fahimta fa qala lahu zaid ibn sabit sai zaid ibn sabit ya gaya wa mahmud ibn ladid al ansari yace inna ubay ibn ka'ab ai lalle shi ubay dan ka'ab da haka yake faɗa sanin da kai masa da ne da za a ya tuku an zalika ga wannan ra'ayi nasa kabla an ya mutu kafin ya mutu bayan ya rasu ne shi ubay ibn ka'ab ka san yawanci qurra'u sun fi ba da ƙarfi wajen karatun su na qur'ani yana cikin mahaddatan qur'ani a zamanin manzo to sabgar fiqhu ba ta ba shi eh tun a wannan zamanin faƙihan sahabbai sanannu ne ƙari'ai makaranta na sahabbai sanannu ne ka gane ɗaiɗaiku ne irin sai da na usman ibn affan ake samun su a can a same su a can ka gane a same su a fiqhu a same su a qur'ani mahajjata amma yawanci tun a sahabbai dama layi ya fara nuna alamar raguwa qurra'u layin su da ba a cikin sahabat fuqaha'u irin su abu hurairah Abdullahi ibn Umara ibn Abbas ibn Mas'ud su ma sun ja layi da tawaga su ta fiƙin tun a sahabbai to kaga ba mamaki dan uban dan ka'ab a farkon al'amari kafin wannan fiƙihun ya zo masa kana ya zamanto la ya rani kusula baya ganin wanka yana wajaba ga mutumin da ya yi jima'i bai yi inzali ba to amma shi ma zai dan sabit ya tabbatar mana inna ubay ibn kadir haqiqa ubay dan ka'ab da za'a ya tuku an zalika wato ya dawo daga wannan fahimta qabla an yamuta kafin yayi wafat wa hadathani an maliki an nafi'in Allah Abdullahi ibn Umar Abdullahi dan Umar kana ya kulu ya kasance yana cewa idza to kaga fashi kenan Abdullahi dan Umar kana ya kulu yana cewa idza jawaza kitabul kitala idan kaciya ta ƙetare kaciya faqad wajaba al-ghusl haqiqa wan kaya wajaba ko an yi inzali ko ba a yi inzali kaciyar miji ya ƙetare kaciyar mata shine jawaza kitabul kitala to wanka ya zama wajibi ko da mani bai fito ba alhamdulillah atabul jami'u lil usul shafi na nawa shafi na tis'in da shafi na tis'in da takwas ina za mu tashi an ɗalƙi bin aliyu an wato daga ɗalƙu ɗan aliyu anwa ƙala yace قدمنا على النبي في طرق دان علي nan بفتح فسكون ka gane daliki fata ne a da'un din sannan lamun kuma sukun ba tsallaka ba ba tsallaka ba ba kulluka ba a tsalku da ba suna ne ibn ali kala yace kadimna ala nabi mun gabato wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato mun zo wajen annabi farkon zuwan su karɓar musulunci fa ja'a rajulun sai wani mutum ya zo ka annahu badawiyun kamar mutumin ƙauye ne shi dai bai san shi ba inda shi ma yanzu suka zo amma kamannin mutumin ya yi sama da mutanen ƙauye fa qala ya nabi Allah ya annabin Allah ba tara fi masjid rajuli zakarahu me kake gani cikin hukuncin shafar da namiji ya yi wa azzakarinsa ba da ma ya tawazo bayan ya yi alwala yana da alwala kuma sai shafa azzakari faƙala sallallahu alaihi wa sallama a wannan hajjiwaya sai manzo Allah sallama ya ce wa wannan balaraban ƙauye hal huwa huwa shi azzakari hal ba komai bane illa murgatun ba sai wata tsoka sai minu daga jikinsa a nan ya nuna shafar azzakari baya wani kamar ka shafi kunne ne ko ka shafi tsayarka ko ka shafi kafa ko ka shafi baya ko ciki au ko kuma shakku mina rauni ko ko cewa yi bab'atu ka gane ai wani bangare ne minu na jiki rawahu ashabu sunan lamba ta bakwai da yake au din nan ai ni shakki shakku mina rauni ko shi da magana ɗaya ya faɗa mubga au bab'a ko da takwas yake bab'atun minu ai qid'atun wani yanki ne shi yasa ake so koka bub'a ko yankin lama shine bub'a yanki ne min jismika kayyadi ka kamar hannunka ne wurjidika da kafarka fala ne fala naqaba babu walwala alwala bi masi a dalilin shafar to fa huna fa ko fi masjid qubli anan akwai a hadisin salasa hadisai guda uku cikin hukunci shafar gaba shi ne azzakari al'ula ne hadisai biyun farko ya ƙula ne sun mana magana a baya bin laƙabi da warware alwala mun karanta su a baya kafin wannan na uku wa salisu wannan hadisi na uku da muka karanta shi yau ya ƙuli yana magana bi adami da rashin warware alwala ga an shafi azzakari walakin lal jumhur sai dai taron malamai ba'al awwale ne suna tare da biyun hadisai biyun farko jumhurin malamai yana nufin akasari sun tafi a kan to dama biyu ai yarin jayi daya ba hadisin sai ya kawo ba shi ma a siyakin hadisan ko da yake komai ba kuma wanne ya fara kawowa masu warware alwala kuma har guda biyu yana nuna sun rinjaye wannan hadisi na ƙarshe saboda haka jumhurin malamai suna tare da hadisai biyun farko to fahuma waɗancan hadisai biyun farko za su kani masu toshe hukunci ne salisu ga hukuncin hadisi na uku dama a hadisai akwai nafiq akwai mansu ko au ko kuma annahu khasun ko ka a'a wannan hadisi ne ke banne sai bilba da wuga wannan ba kauye da kususiya sai shi kadai hukuncin sa ne ya tambaya aka gaya masa dan ya shafi azzakarin sa shi baya warware masa alwala likillati malabisihim saboda kalancin tufafin su a lokacin yau yan garin ma a madina wa yake da shagen tufa a wannan zamanin ballan suna mutanen ƙauye in aka ce duk motsin da ya yi wajen shafar jikinsa wando a fashe ko mayafi ko idan a huje da san sanda hannu zai shige da taba a zakari za ka ce sake alwala ta yi akwai mashaka wasu ubati takuzin da wuyatar da wuyatar kiyaye wasu wani a dalilin wannan sai ma ya daina sallar ko ya daina alwala ko ya daina musulunci in ka matsa masa saboda shi ba da sassan duka duk motsi kaɗan sai ya taɓa gabansa kuma ka ce duk sanda ya taɓa sai ya sake alwala ga wahalar ruwa sai ma ya bar musulunci to sai manzo Allah ya duba yanayinsa ya rangwanta masa wa qala al hanafiya amma su halifawa a mazhabar su Abu Hanifa su kadai sun yi magana da adamin laqabi da rashin warware alwala in an shafi azzakari da hadisul badawi saboda wannan hadisi na mutumin kauye وهم الذين قبله على الوضوء اللغوي sun ɗauki hadisai biyu da suka gabaci wannan hadisi a bisa alwala ta luga ake nufi alwala ta luga ba ta shari'a ka gane ai shi ne idan ka taba azzakarinka to sai ka wanke hannunka alubu dama ɗaukar luga wankewa ba sai ka sake alwala ba sai ka wanke hannu hadisai biyu suna maganar hannun da ka taɓa gabanka da shi sai ka wanke ba su da sake alwala ba domin aluru'un lugawi su haka suka ɗauki hadisi a mazhabin wasi ta kafifu saboda haka suka ce a cikin wannan hadisai akwai sauƙaƙawa ga musulmi ya za a ce dan ka taɓa zakarin ka sai ka sake alwala kai ba fitsari kai ba ba kashi kai ba ba tusa kai ba ba mazi ba ba waji ba kuma abu ne mai faruwa haka kawai sai ka ji kaikayi ya dame ka sai ka so ka kuma shi ke nan dan ka taba a sai sai ka zaki a lokacin suka ce a a su dai suna tare da wannan hadisi na badawi yawa mutumin kauye hadisi da yana aiki akan kowa zo a wajen ba fi kaulin jumhuri amma a cikin maganar jumhurin malamai ko iya su ulama'u ulama'u mazahibul arba ka dauko maliku shafi'i abu da wani abu hanifa ai su hudu ne guda uku kan sun tafi ɗaya ya saba ai jumhuri ya tafi ko guda uku ai sun rinjaye ɗaya to ƙaunin jamhuri faɗin wancan taron malamai guda uku wasi ƙaunin a cikin wannan magana tsayi taro akwai cewa gara a kiyaye a yi amfani da faɗin guda uku a ajiye maganar abu hanifa da ‘yan mazhabar ya can su yi ta yi ina fata an gane sai ne mun koma rawar ashabu sunan an aisha daga nana aisha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama qabbala imra'atan min nisa'i ya kumbaci wata mata daga cikin matayensa yana da alwalarsa ba zai fita masallaci ya kumbaci matarsa ثم خرج الى الصلاه لن يفت زوا yin sallah ولن يتوضا kuma bai tashi alwala ba قال قروه قروه ابن الزبير ايه رويتها daga Aisha فقلت لها sai ta tausaye ta Aisha man hiya to wace ce wannan matar illa anti in ba ke ba kina mana alkunya ne kuma sai shiru sai ta murmushi ba ta ce komai ba saboda abu ne da ya shafi sha'awa akwai dan kinaya sai ta ce ya sun wata daga cikin matayensa ya wuce zuwa sallarsa bai sake alwala ba shi ko ya gane shi ko dama dan gwaggwanta ne yace man ya illa anti fa dan kafai dai dariya rawahu abu dawud wa tirmidhi alhamdulillah lokacin sallah ne to amma akwai hadisin da ke da ta kawo na lunguma da manzo Allah yake wa mata yansa da alwala ya wuce ya sallah da kaga alwala ba annan ta yi gare shi amma ayyukum amlaku li irbihi min rasulillah yawwa wannan ma kudusiya ce amma waye daga cikin ku yake iya mallakar sha'awarsa kamar manzon Allah shi zai yi wannan ne a babi na al'ada irin tasu ta larabawa ba a babu sha'awa ba amma kai ko da niyyar al'ada kai to sha'awa za ta iya motsa maka in ku kai wannan to alwala ta warware ta fi hada salatul fati Allah ya biya mana dukkan mu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم فلا تنسب له الأزل والأبد زمانا ومكانا مجلوبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته